إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba daya ga wata na rabiul akhir hijira shekara 1444 wanda ya dace da 26 ga wata na goma 2022 muna cikin littafin da ya mawata ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na ɗari da tara darasi na ɗari da tara cikin littafin mawata ta imam malik rahimahullah za mu tashi ina ga muna cikin dai ina ga aka yi na ko hadisi na ne hadisin magana ta حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر حقا cikin babi na ifadul haidu ko ifadul haidu kenan yadda mata masu haila matsayin tsawafinsa na ifada cikin muke يتي حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حادت أو ولدت بعدما أفادت يوم النهار فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك أبن ديكي هنا رواية أم سليم بنت الحارث كنام بابا أنس بن مالك أنس بن مالك نفسي بابا الشي أور أنس بن مالك رحمه الله أم سليم بنت ملحان استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى كما زعل صلى الله عليه وسلم وقد حادت أو ولدت بعد ما أفادت تاي حيلة نيتي وأيوة تي باين توافي نيفادت a yawan nahar abin ya waka to nan sai ce fa'azina laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajat manzana sallallahu alaihi wasallam ya bata uzini ta huta daga ina daga mina nan magana ce a jumurce mas'alar da yake so ya kawo ita dai ta samu imma aihuwa imma haila a ranar bayan manarar hajji ran sallah to amma hakan ya wakana haila ko aiwa bayan danuwa fi ifada ne nan uzini tambaya ta tambaye uzini lokacin da aka kare kwanakin mina na kenan tahiya gida ita ba ta tsafin kwana ba shi ta nemi uzinin uzinin huta ba tsafin wada shi ne abinda yake maganar shi ne ce fa'azina na na bai ba ta uzinin huta fakar da ta huta ta kama hanyar gida ba tsafin ifada ka ba tsafin wada tsafin wada wannan masala wannan ruwaya tana da rauni hadisin da'ifin da rin sinadin hadisin da'ifi ne amma mun karanta ba ruwaya ingantatta amma safiya ce ba abu musulmi ba wanda ta samu jinin haila bayan tawafi na ifada wanda an rubuta aka ci ai ga halin da take ciki ya ce kenan za ta ɗaya mini kenan a haifu ta tunas ta ce a ta ce ta yi tawafi ifada ya ce ta yi ta ce izan kenan ba magana izan izan da kenan kenan a nan ko da wannan ruwa ya ba ta da inganci amma abin da take hukumtawa ya zo a hanya ingantatta na ta imam muslim ya kare wannan ruwaya kenan ba magana ruwaya ce sinadin da yake da rauni amma masala ya muka bayani ba din an ce ruwa ba ta inganta ba ka ture hukuncin kai tsaye gaba ɗaya abin da yake cikin hukuncin wannan ba naka ba na malaman su kana abin kenan wannan masala hadisin ya wani yar rauni amma masala da ya kawo tana da tata makanin ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ga macen da ta samu jini in dai ta kawafi ifada ba dora mata ba kafiro da magana kenan shine kuran to karkashin da wannan ruwa shi imam malik yake hukunci yace qala malikun imam malik yake cewa wal mar'atu tahid bi mina tuqim hatta tufil bayt la budda laha min dhalik imam malik rahimahullah yake cewa mace matar da jinin haila ya zo mata tana mina ya ce tukim hatta tubulba za ta tsaya dole kiran ta yi jiran na iyayi matar da ana mina ba ta yi tawafin ban tawafin ifada ba shi kini ita ce ya ce labud dole ta tsaya ta yi jira na samun damar tawafin na ifada nan da ya magana an tuni mana tuki ba dole ba ya mana mina ta tsaya a makka ba iya neman ta tsaya mina ba wata barta ma'ana ai da mu fada da batai ki dole za ba ta abu abakan tahiya gida ba a koma gida tunda ba ta wafi ifada dole ta tsaya ta yi jira jini ya kare ta kon ta yi ta wafi ne fada sai shi ne cewa da budda la min dalika amma sai ke bayani wa in kanat qad afada fahada ba'da ifada amma idan ta yi tawafin ifada ta ƙare fahadar ba da ifada sai ta yi haila haila ta zo mata bayan tawafin bankwana a nan ce fadatar sarif ila baladina a nan babu laifi sai ta kama hanya zuwa garinta kenan ba tare tsafin bankwana ba sai ce fa'in nahu ƙadabalagana fi zalika rukusatar min rasulillah sallallahu alaihi wasallam don ha'in wannan labarin ma da kace labari ya zo mana na manzon sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga haka tabbas mun ji bayanin da ya kawo hadisi na gabata na ba na safiya wanda bai ce ba magana karewa ko aka mu hanya kina nan ya musu rangwame kuma bayani ya kawo imam malik ya ka dalilin da aka samu na rangwamen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal sai ke ce imam malik rahimahullah wa in hadat al mar'atu bi minha قبل أن تفيد فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم أمانا yace idan matar ta sami jinin haila amina kahin da ya tawafin ifada to inda kariya ejanta mai kula da ita wanda ya tafi da ita ke rikin kariya ana ɗauka suriyo zai kai masa sauran ko haya ce dafa ana haya ta doki ce tana kuma da balaguro wanda ke nake ɗaukar sayan tafiyarta to shi dole za a tsare shi yau ba sa'ada za a tsare shi jiran wannan mata zai jiranta ko da kwantara aka yi ta shi amma tun da tana da uzuri dole tsaya akan kwantara da aka yi ta ya kai ta zai tsarin jiranta mahi za a yi da sayan kwana nawa jini ke yi ga mace jinin haila in ta ƙare tukon kenan da ya tawafi na bankwa na ifada tukon ta kama hanya da ita ta biya ta shiga gawa yake ta dole abu ne a yanzu iya da wahala ganin yanzu ba eja ba raƙumi wani ba ko doki jirgi ne wannan shi ne masa'ala da ake samu a yanzu ko a dama an same ta irin masa'ala wanda mace ba ta da wannan dama in ta ce ta bari a ta yi za a barta kun ba ta damar komawa gida a halin da za a farta kuma ga jinin haila tare da ita tawafi za ta barin tawafi za ta ne fada tawafi ya za ta yi wannan shi maka malamai sun ta kware wanda duk da shi islamin taimiyya rahimahullah shi iya ga kan wannan uzuri da wannan darura ya kafa tawar halicin wata shiga irin wannan hali za ta yi a barata ba ta damar tafiya daga baya ya bada damar kan darura tana iya tawafinta ta kama hanya wallawa haka da kan ta kamar sunna bu malik ya kama sale ta yana fatawa ce ta shi amma yau malamai kan cewa dole ta yi jira ka gaskiya fatawar shi a yanzu za ta yi yanzu misali ɗan fatawar jamhuriyar fiye za ta bi to ɗaya za ta yi ta ta yi aka ƙare jigilar alhazai jirgi ta ya bar zafara mashigin yawo ne za ta yi ka gabata da mota ka ce ta tsaye ta tsaye ta tsaye ta kare jinin wajen kai ta ka ga dinsa da ruwa ce wanda fatawar shi an zata samu wuri kawai da ruwa ke gaskiya wallawa ha eh in ka san kai zuwa ta wuce shi kenan ka asara ba ba sau da kai akwai da kai da an kai wuce shi kenan kai ka asara tunda kai kai zawa lokaci ya wuce kake na akan nan fatawa ta san saboda za ta za ta fa'ida kan wannan darura ta wannan zamani wanda ba daman ajira nata sai fidyatu ma usiba min at-tayr wal wahsh yanzu sai mas'ala ta fidiya mutum ya kashe tsuntsu ko wata dabba ko ka kashe tattabarar makka daidai ne ita ma tsuntsu ce kuma ita ma ba ta bata kan wannan mas'ala ce haddasa ne ya haya an malik an abin zubair an na umar bin khattab kada fi daburi bi kabashin وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع bijafara wannan hukumcin da umar bin khattab yayi fi dab'i dab'u kura dhib da muke cewa kura ta shahara dhib kilkeci ne lu lu wasu ta lu kilkeci kura ta ce addabu kenan umar bin khattab ya yi magana a kan kura hakan kura duk da mutum zai ga azahari tana da wannan niyab wannan niyab tana da hira amma bata cikin dabbobi da aka haramta irin zakoki ne ma na tambaya a saidu a saidu a saidu a saidu na bata saidu ita ma ana harkar ta ce haka annabi ma wani fatawa ce farar kuna ce kwarai annabi ita ma kamar wuta ce ta bayan kasa ke cinta sai daga kura mahi yawa yan kawai bin tsoron kura mutumin daji bin tsoron kura mun tsoron kura bin tsoron kura mutan daji inda muke tsoron ta bigin da suke suke fita a takaice da kura ba haramu wacce ba annabi ya ce ita ma harauta ce ana cinta wanda kan cika ta na baya cikin balogo mara mun karanta wannan hadisi na cewa kura ita ma abin haramta ce to nan mutum kenan sai kashe kura umar bin khattab ya ce to sakamakon ayi magana wanda ya fi wanda ya farauta zai ba da za misal ko to sai aka yi umar hukunci wanda ya kashe kura zai ba da fidiya ta rago rago za ka yanka a harami kambacin kura da kashe ta harami yana magana kashe kayan harami ko a cikin harami wannan mas'ala ce biyu shi wanda yake cikin harami lazim ko ka yin shigo wanda yake cikin ma'ana aikin liya aikin haji haramu ne ya yi warauta ko ba a cikin haramin makka ba shi kuma haramin makka ko baka cikin aikin haji haramun kashe warauta ta cikin makka biyu ne mai harami daban ko da kilo ɗari nawa inda kai cikin harami yanzu kama madina zawa maka kai da juna bane to a hanya baka shi dole abu hawata baka shi tana kana cikin harami wannan kuma kana cikin makka cikin haramin makka ko baka cikin aikin haji haramu ne ka taba wani abu na farauta in kai kuma hukuncin guda ne fidiya za ka yi kin umar bin khattab ya yi hukunci akan wanda ya kashe kura zai fidiya ta rago wa fil ghazal idan ka kashe barewa bi amzin ya yi hukunci za ka ba da fidiya ta akuya wa fil arnab in ka kashe zomo bi ana ana me yake ce akuya dan akuya akuya da ba shekara ba dan akuya da ba shekara ba akuya bana akuya za bangaren akuya amma wanda bai shekara ba ya zama cikakken akuya ba karama kenan dan karami Allah ku gode na akuya za a ba da dan karami dan dan akuya kurin wannan ma karami ya son shi da Hausa a burguma watch ko kuwa tabare ba dan tabare burguma watch ko burguma ko akuya karama da ba ta shekara ba buzu kuma sunanta kaza ganya amma shi wannan shi wannan hawa malamin dabbobi ne ma shi wannan malamin dabbobi ne magana magana malamin su ne to ko mun taka ne mu ne kullum wani bayanin Hausa ku shi dai duk dabbar da akwai da shekara ba ita ce ita ce ita ce anak akwai da bata shekara ba kullum anak sunanta ita muke muke hukuncin da yanzu to buzu kuma ce kazanya ce wa take wannan kuma ya yi bayani gaba ya gano kaza ganya ko to dan taure kin to shi da kace da akuya wanda bata shekara ba ina hasar ta hasar ta mace ga makamci yace wa fil yarbu an ka kashe me aka ce yarbu yanyawa ta ce yanyawa yanyawa ce yanyawa ce yanyawa zaka ba da jafara jafara ita kuma timkiya ba shekara ba kishi ita akuya ana bangaren akuya ba shekara ba jafara karamin timkiya ba shekara ba duk wannan hukunci ne na in hal a ce kai farautar tsira wadana abu a tsina wadana su kira kada cikin ka cikin kara ta tare ka ina maka shiga shiga daga daji wadana abubuwa ne ya yi tekuna a karanta su gaske a zumbi a nan da wuya a samu wannan abun a shiga daji zaka samu abubuwa a dajin ma a cikin a tsare kake dajin na zama a tsare kake da geleji baka ishi a dajin ma ko ka tsaya ma karkin abubuwa ne gona hukumci ne da wanda ya zo wa haddathani an malik an abdul malik ibn qurayr an muhammad ibn sirin anna rajulan جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى فقرة ثانية فأصبنا زبيا ونحن محرمان فماذا ترى nan abinda Muhammad bin Sirin ke ba labari wani mutum ya zo Umar Khattab ya ce ni dai mun yi tserere da ni da wani abokina ina jaretu ana sahibul farsain mun yi tserere irin ake da antarama ta koyon yaki akan dawaki guda biyu muna tserere ko muna gasa ta halbi zuwa ga wata ƙofa a cikin taniya cikin duwatsu a ce to mana a yi gwada daɗin hannu a ƙofa kaza kowa ya halbo na ƙofar halba kawa zai shiga wata halba ciki da muna abin dai na gasa muna gasa ta kibiya fa asaba na zabayan sai muka halbe wata barewa gazal zabayan kusan duk ilakunan gurup iri kala-kala amma duk bangaren guda ne bangaren mu an tabi kun barewa kusan ko barewa akwai zaka nan ma hawa hawa ne ko barewa nan ma nan ma hawa suna daban-daban amma duka nan barewa ce akwai mai zane shara shi akwai mai dabba-dabba duk suna daban-daban daidai kuna nau'i ne na barewa muna cikin harami wannan abu kai wannan abu sai muka zo he tambayi Umar fa ma za tara Umar me mana me hukunci akan فقال عمر لرجل الى جنبه عمر سيدي wani mutum a damar shi yace ta'al wani zo zo zo ta'al ta'al hatta ahkum ana wa ant ka zo mu yi hukunci ni da kai kan wannan tambaya ta shi me ya kamata ya bada qal yace fa hakamna alai bi anzin haka mai hukunci zai bada akuya ka je ka bada fidiya ta akuya fawallar rajul ya yaqul wannan bawan Allah sai ba da baya iya magana cewa هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في زبين حتى دعا رجلا يحكم معه wannan shugaban musulmi kenan shugaban musulmi guda shi da kanshi bai iya hukumci kan barewa he ya kira wani fi tare a matsala kamar ya ga a matsayin umar bai dace ba akwai kasawa akwai gajiyawa kan haka fasami'a umar aular rajul sai mun ibn khattab ya ji magana wannan bawan Allah abin da yake faɗi kan umar fada'ahu ya kirawo shi فسأله وتنبيش هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي كاسم وانا متمن دمك يحكم دشي فقال لا يتي kenan bai karanta ma'ida ba kuma bai sama waye umar yi kiraya suka yi hukuncin da shi faƙal sai umar ke cewa لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك لأوجعتك ضربا yace inda ka ban labari kana karanta ma'ida wala da na bulala ka da na baka shi da bulala da na baka shi da na bulala ka to amma baka ce baka sani ba ثم قال yace to ai inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi Allah mai girma da buwaya yana faɗi a cikin littafin shi ya bihi da wa'ada minkum hadiyan balig al-ka'aba yani fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala min amkum Allah ji yakum bi da wa'ada minkum hadiyan balig al-ka'aba ayar Allah yake ya kuma su imani la taqtulu sayda wa antum hurum kan ku kashe harauta kuna cikin harami na aikin hajji laihi ne ya ce wa man katalahu minkum muta'ammidan wanda gangan iya cikin aikin hajji ya kashe harauta fajaza mutum makatamin amu zai ba da sakamakon abin da ya kashe na dabba ya daba sakamakon ya kashe barewa mai zai bada ya kashe zomo mai zai bada to wannan allah ya bar abin Allah bai ce ba kaza kaza ba da inda ya haku bihi da wa adalin minku za a samu mutum biyu adalai daga cikin ku musulmi su za su yi hukuncin da ka kashe dan ba kaza in me ya kashe za a diba me ya kamata ya bada ya samu mutum biyu musulmi adalai ya ce to kaza za ka bada kuma za a bada hadiyar barkar ka'aba za a bada wannan hadiyar ya kai ta ka'aba ka'aba za a yanka za a yanka ma yan makka yan harami su ci wannan nama na fidiya da kai sakamakon farauta da kai bayan an hana ka auka farauta ɗan miski na ce a wadda zarka siya mana ko ka ba da dabbar ko a yi ka fara ka ciyar da abinci ko ka yi azumi nan menene wannan aya tana bayanin cewa kenan idan mutum ya kashe dabba a cikin aikin haji laihi ne babba kafarar da zai yi ya a zo a diba dabbar da ya kashe a diba mai kamata wata dabba ce tunan alawar labari allah ce ko dabba ce ko ka yi kafara ta ce yadda abinci ya za ka fara yadda abinci za a zo wa'annan ke za a samu mutum adalai guda biyu masu hankali mutane masu hukumci ta ce yanzu dai wanda da ya kashe misalin kaza ne dabba misali a ce akuya ce ko turkiya ko in ma baka tun da a ta misali za ta yi misali jimar kaza ko ka abu kaza to yanzu in babu dabba da za a bada he kudi he to in abinci ne kudin wannan dabba he su zai kiyasi da ce zai muddi kaza ko sa'i kaza zan misali in aka yi magana zai zai ciyar da muskini goma to kuma babu kudin sayan ba abu muskinin goma abinci to in hukuncin da suka yi abinda zai bada ce da muskini goma ne bai ya ce da su he azumi goma shi ne sai Allah ta awa adadin zalika siyaman ko adadin muskinin da zaka bada ka kasa he kai azumi kan bace in mutum ne kamata ka ce baka ce ba baka iyawa to he kai azumi adadin mutane da kamata ka ba abinci ka kasa ba su he kai azumi adadin mutanen to anan da ta almuhim Umar bin Khattab ya kawo wannan aya kenan abinda ya sa ya kira wani ba gajiya ba ce ba haka Allah ya hukunta in aka samu irin wannan mas'ala ta kashe abin harauta Allah ne ce ya kun bihi da wa adalin minkum mutum biyu adalai su za su yi hukunci su ma hukunci ya kamata ka bada sakamakon jazabitar ma aka tsara namu sakamakon abin da kashe ya ce haza abdullahi bin auf wannan kuma da na kira abdullahi bin auf ne na kira ba abin da wani wani da na kawo a abdullahi bin auf ne zakwa sai shi abdullahi bin auf eh tuka da annabi ya bishara da aljanna kenan kai ji dan uwa aya ce ta qur'ani ta ce mu bi zami kuma da yace adalan wannan na kira abdullahi bin auf ne kenan ba wani matsala an yi aiki da doka ne ta Allah subhanahu wataala sai yace wa haddathani amalik عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة في البقرة من الوحش بقرة وفي شاة من الزباء شاة نعم أبن ديك رواية عروة هشام بن عروة كان بابانش عروة بن الزبير عروة أبن ديك حكم تاواشيما yace wanda ya kashe saniyar daji akwai saniyar daji ko jamus jamus wanda ya kashe saniyar daji zai ba da bakara zai ba da saniya ta gari wafi shatin minin ziba'i shatun in ka kashe barewa ya ka ba da akuya shi ma dai haka hukumcin da ya kan wannan masa wannan da sai inganta zuwa ga wani aka dangana magana wancan bakufi ne zuwa ga sahabi zuwa ga umar wannan kuma zuwa ga tabi'i kenan makato'u ne شعور تابعي سي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة شي سعيد بن مسيب شو قبلك تابعي سعيد أكن شي سعيد بن مسيب شو قبلت أنا أبن أكبر شكاني أتابعي shi ne cewa wajen ɓangaren ilimi da matsayi sai da musaibu shi ne shugabansu gaba ɗaya wasu na kawo magana ta wannan ta ois ba ɗaya ba ne ois a nafta khairu tabi'i na magana ne na wata daraja ta wata fadala annabi ce ois shi ne khairu tabi'i shi kuma ɓangaren ilimi ne a cikin tabi'ai shi ne shugaba sai da bin sayin duk wanda kenan suke almajiransa bai ga annabi ba almajiransa abai shine a gaba wajen ilimi da matsayi amma bangaren hiyayya ta daraja wancan oyis wata fadala ce ta musamman Allah ba shi an ce dalilin dai babba abu biyayya ga babu shi sai to kenan sai bin musayyab shi hukuncin da yake cewa duk wanda ya kashe tattabara ta makka wanda ya kashe ta zai ba da akuya ko tumkiya ko rago kuna akuya kullum mutum aka ce shatun da wannan dai hudun zai ɗauka ba ƙayyade ba ɓangaren tumkiya ne akuya ce duka dai abinda ka bada ɓangaren ƙanan dabbobi masu a cikin ce ƙaramin kohoto وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراح من حمام مكة من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة قال إمام مالك رحمه الله كيف على الكنش مالك نعم فتفت واتشك بعد وتمسألة yace akan mutumin da dan makka ne sai harami da niyya ta aikin haji ko umara a gidan shi akwai yan shila yan shila na tattabaru na makka misali ka dan makka dan banda wanda garin garin ko bacin bacin harami ka tada bakin haji a shida ka dan makka ne dan makka ne iya da yan shila ke yan tattabaru a cikin wani kai sai ya rike su ba ci ba sha ya tafi aikin haji da ya dawo sun mutu shi ne ce wa fi baiti firaqun min ma maka dakin shi akwai ƙananan yace da mutum ya kuma tsaye shi da kurkan iyan da tabaru na makka fa yau galab akari su alai akari fa tamu suka mutu malaka shi to wannan ya da shine fa qala ara malaka shi iya gani hukumtan da zai ba wannan bawon Allah da ya rihe iyan tattabaru na makka ya tahi haji suka mutu ina ga bi an yafdi zalika an kullu farqin shatan ta iya shida nawa ne in goma ne eh 20 ne akuya 20 ko tunkiya 20 ko rago 20 kowanne zaman guda yake haka malik da mahalla on hakari katai yace qala malikun lam azal asama anna fi an-na'amati idha qataha za ka talahal muhurin badanatan ya ce kuma bungushe ba ina ji kina ba da iya yawan jin shi cewa duk wanda ya kashe jimina in ka kashe jimina mai aka na cikin burin aikin haji ƙada malik ya ce za ka ba da taguwa za ka ba da raƙuma in ka kashe jimina za ka ba taguwa haka malik shi ta haka yake jama gaba ƙala malik nan kuma ta masala ce ara duk abin da yake hukumcin abin da yake da babu nasi zai ce annabi ya ta kwaza hukumcin da zai yi na abu ne ya ba hukumci ya ce ni ina ga ana fi bayyanatin na'amati ushurun ushurun saman badana kama ya kunu fi janin gurra gurratun gurratu abdun gurratu abdun awliyatun وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك أشهر ديت أمي وكل شيء من نسوى abin da yake na kuma da kace shi yake ta ina ga fi bayyatul na'ama in ka kashe kwanjumuna ai ta wannan kan ka ko da koyi ne ato ne ba irin an kwanza kuwa ba malaka yace wanda ya kashe kwanjumuna iya cikin harami zai ba da ushuru saman da badana nawa ne kudin taguwa za a ma taguwa kudi sai ba da yan dizep ɗaya ushirin ɗaya cikin goma in nuna kudin taguwa nawa ne kudin taguwa jika ɗari ɗari biyu to ya da sai ya ba da ɗari biyu ne ya ba da fasashe jika ashirin kenan in jika ɗari ne ya ba da jika goma shi ne fidiya kishi an ka kashe ɗan kwan kwan jimuna sai ya ce ya wannan ishtihadi markazin mawada kama ya kunu fi janin hurrata hurrata abud awalidatun ya ce kama yadda aka ce in ka bige mace ta ciki a cikin da ba ya shi ba magamata wani kutubo ko wani bugu ko kaɗa ta dai sai ɗan ciki ya mutu wasan hukuncin daban ne bai matsayin kisan mai rai ka bige mai ciki ko ka mata wani kashi dai ko ka bige ta da abin hawa sai aka tabbatar wannan ta da kai ko bugunta da kai dan cikin ya mutu a hukumci an ta za a ba da bawa bawa ko baiwa ana wasu a wancan zamani ce oke matar gora hamsin dinar ana ma wannan da aka ce bawan abin da ya kamata a bada dinari hamsin ne wa zalika ushuddat ummi wannan kuma ushin zai ushe na me fikin ina ishadi imam malikai ganin imam malikai abu ne sananne a kai da shari'a an mutum ya kashe dan ciki na mace abin da yake badawa daya cikin goman diyar ushi kusa misali namiji dan aka kashe mutum na wani dinar da ake badawa dinar yau ne kashe mutum dinar da ake bada dubu a shara kashe mutum in ba da kumi bane ba in kudi ne dinar dubu ne shi kuma shara ta musulunci wani haka aka shara ta haka yi shara ita mace rabin namiji ne babar dubu ita mace 500 ne haka shara musulunci ta mace ita ɗari biyar ne tun da mace ɗari biyar ne kuma an ce za a ba da ɗaya cikin goma na diyata nawa ne kenan dinari hamsin shi ne ushirin ɗari biyar wannan ko a yanzu shari'a ta yanzu an ka fike mace da ciki haɗi ya zube hukumcin shi in nawa aka yi diyar mace za a ba da yan jizim ɗaya cikin goma misali raƙumi da a yanzu matsalar da ake samu ta wajen diya an komo aiki da asalin al'amarin cewa ana aiki ne da da raƙumi shi ne asali saboda shi kuɗi canza yake amma raƙumi yan dabba ce raƙun su ne tushe akan diya don a yanzu da take mata Allah an haka ce a yi hukunci da dinar abin bai biyuwa zai wahala muna magana zai misali kudus misali dinar yanzu na shari'a a kan garam jika 20-20 wajen dinar guda wajen jika 80 ne da bakwai 80 da biyar da abu 80 da biyar za mu ce da biyar da wani abu da bakwai da rabi 80 da bakwai da rabi to zai jika 80 masu dubu miliyan 80 ne ko? ka taɓa miliyan ne katurban katsan kuwa a katsan ne ko kenan karanta miliyon ko karanta miliyon ne ko a katsan katsan ne katsan karanta miliyon ne iblis turuwa ko karanta miliyon ne ko kuwa wani kudi katsan kuwa kwamin a katsan kuwa min a katsan franc a katsan min katsan min a a ashe katulun ashe katulun friend katulun min ne multa kai multa multa multa multa eh katulun min ashe katulun min ne kenan katulun miliyon ka yanzu kenan diya ta mutum miliyon 80 ne miliyon 80 za a bada kwanaki wanda ya karanci abinda aka yi a saudiya da aka yi wannan abin na mace-macen da aka yi wanda ba na namina ba wanda a harami wanda bai wani wajen san miliyon aka ba kowane mutum mutum mutum san miliyon ɗin da jirka san miliyon da aka basu kowane mutum ko ta fami san miliyon san miliyon aka basu ba kwa sai masu sai haji sai waye aka wasu abubuwa ne wajen san miliyon aka bada to ce za ka ce to ka ce a yi aiki da raƙumi ce sauƙi yanzu raƙumi da ga ɗari biyu a kan raƙumi ɗari biyu ɗari biyu a sauƙi kaga ya sauƙi yanzu abu mai ɗari ne gurin kaga miliyon nota aiki gurin kaga sau ɗari miliyon shi mata ku da sami da miliyon shi ta yi zaman da gaskiya shi sauki kuma dama asali annabi ya magana akan raƙumi ne akan raƙumi ne na asali kamar ki yaki ne akai akan dinar kenan tun da dinar yawa da ya aiki da asan abu kina ta kace dai mace in ka kashe ɗana ciki ana ba da ɗaya cikin goma na diyata to shine imam malik rahimahullah sai ya kiyasi a kan wancan ɗa na mace da ƙwai na juna wanda da ko suna ƙwai ɗan ɗa da ba a yi shi ba shi ne mabar kiyasin mana mai kenan shi ne malar kenan kiyasin ƙwai juna da ɗa na ciki ya ce kenan za a diba kuɗin kuɗin taguwa nawa ne a raba gida goma ya ba da ɗaya cikin goma Allah ma'a shi ne malar kenan ya ce قال مالك ara ana fi baidatin na'amatu ushur min tamna badana ina ga cewa a kwanji muna za ba da ushiri kenan ɗaya cikin goma in jizem na saman badana kudin taguwa kama ya kunu fi janinul hurata hurata abdun a wadida kamar yadda ake ba da ɗa bawa ko baiwa a kan ɗan ciki na na mace da kashe ina akwai bawa ya bada shine ko shi kima ce hurrakin da ake badawa 50 dinara dinari 50 wa zalika ushur da tukun min dinari hamsin shi ne ɗaya cikin goma na diyar ko yara ya ce wa kullu shay'in min an-nusur aw al-iqbal aw al-buzat aw al-rakhab yace duk wani shawo ne meke ne kusan wannan tsuntsayen shurwa meke shawo duk wasu abubuwa da kusan duk rubuci gaske ne wannan masawarauta wannan tsuntsayen masawarauta dukansu ta fa'in na usaidu su ma harauta ce an kace shaho ko meki ko za mu ce shirwa duka dai wannan kai ba duka nau'i ne na wannan meke wa hawa ilimi na kuɗi na kuma ba fa'inau sai shi ma dai farauta ce yuda kama yuda sai za ba da fansa ka fara kamar yadda ake ba da ta farauta za a diba za ka sanin muhimmi idan mai harama ya kashe su za a isa maza kiyas wa kullu shay'in fudiya fa fi tigari misal ma kun fi kibari yace duk abin da za a ba da fansa da karamin shi da babu da daya misali ka kashe ɗiyar barewa ɗaya ne da wata ka kashe ɗiyar jimina ɗaya ne da ƙwar jimina ba a ƙarfin da duk ɗaya ne in dai jifin mai jimin jimina ce ɗan mene ne karɓa ce a ƙarfi duk ɗaya ne da bada ƙarfi duk kiyasin babba za a yi shi ne ce kullum shi fuliya fa fi da kayan mutum ma kullum fi kibari da ba da ake wani fansar shi to ƙaramin shi da bada ɗaya ne wa inda ma masar zalik masar da ta hurru sagir wal kabir kuma bi mazrata wahida sawa suka ba yaro kashi yaro da babba akwai manci ya ce wannan yaro na karimi ne kashi da uban shi dai ne kai shi bana kiyasa da malame ne yanda wani kashe mutum ba jani mutum tsohon da kashe shekara kaza kashe a dai ne ban taba ture ne suke ga akwai bambancin tsoho wanda mai iya da mara iya da mara arme da mai arme da kaje a tsirin ya kashe mutum a tsirin haka suke bigi diya ya ce a diba juya diba ɗan gwamro ne diya shi da barci wala ba da wani ba rage ya suke diya gwamro daban da ta miya ne suna ke da haka nasu diya miya ta yawa ana yi baka ana yi ba mai iyali miliyan goma a ba gwamro miliyan miliyan biyu Allah haka ne na abinci a ranar kwarai gwamro ya tsada fitsa da ruwa sanar ya ce kenan imam malik ce ya yi bayanin duk abin da ake bada fansa na dabbobin wannan da karami da babba duk daya ya buga misali wa inna ma masa misalin wannan masa da ta sahur al-hurr sagir kabir wata mace da da babba da karami duk daya fa huma bi manzilatin wahida duk matsayin su guda sawa shi ma kenan abun abun fansa da kai warauta duk daya ne da babba da karami duk daya sai fidiyatu man asaba shay'an min al-jarad wa mufrid to nan kuma fidiya ga wanda ya kashe fara fara ta kashe kana cikin tafiya malik rahimahullah yace haddathani yahya an malik an zaid bin aslam anna rajulan جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادة بصوتي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة من طعام yazo ce ya shiga mummune wani mutum ya ce ya shiga mummune ni dai na kashe wasu fari da bulalata na buga na kashe wasu fari me zan yi ya ce ka ba da cikin hannu na abinci ko ka kwaso alkama cewa ya kun gaba da cikin hannu zaka ci ko na abinci ya gaba da fansa ka ba da cikin hannu zaka ba da abinci haka ma daga ce mishi wa haddathani duk da ruwaya tana da rauni sanadin wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna rajulan jaa ila amr ibn khattab fasa'alahu an jaradatin qatalaha wa murid nan kuma shi ma ruwa da take nan cewa wani ya zo jin umarun khattab ya mai tambaya kan hwara da ya kashi iya da harami faƙali umar da ka'ab umar ce ma ka'ab ta'al hatta na hukum zo ka'ab mai hukumci kenan mai hukumci akan na ka'ab da habari ba ka'ab da malik bane ba ka'ab da habar ya ce ka zo mai hukumci ka'ab innaka latajidu darahim a yawa faƙala ka'ab dirhamun ka'ab ya ce ya kun ibada dirhami faƙala umar umar ce ma ka'ab inna ka latajidu da rahim ka samu akwai kudin a wajenka ce kurin latamaratun khairun min jarada kurin ɓangaren fara a bada dabino kurin cikon dabino kawai dabino kurin ya yi ya magana kudi kawai wannan duka sinadari yana da rauni su da cewa ya sa an tabbata daga ba ka'ab ya komo daga ra'ayin ba da mafan sa kafara don suna ce fara suna ce asalinta daga ruwa ne daga kihi ne daga bakin teku take tunda ta teku ce ga ce kenan babu fansa kan ta tun ai can baya cin su ya bayan cewa sai sai sai bar ce ba ba sai bar ba sai bar halak ce ko sai bar ce take haram kenan kan haka suka gama fara ya gama fara da sai da bahar kenan ba ta fansa kuma nan kashi wannan bayan da Allah wa'ala sai fidiyatu man halaka qabla an yanha nan kuma fansa ta wanda ya aski kahin ya soke dabbar shi ya yi aski kenan ya yi jiwa ya yi aski kahin ya soke حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه قال وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انصب بشاة أي ذلك فعلت الجزاء عنك abin da ke wannan ruwaya na aski ne ba ma na magana ba ka yi ciwa kodin kana cikin harami ka samu matsala aka buƙaci aski gashi shi ne hukumcin aski gashi cikin harami shekanar ruwa ta ƙabin ujira yana tare da manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce iya cikin da harami fa zahul kamal firasi sai kwalkwata ta dame shi a ka kusancin da ba wadata kuma ta hiyar doguwa an kautuwa daga tun daga madina zauwa makka ta hiyar ce dai mai tsawo ba san jin rabar shi da gida ba dai kun san kun kwalfata yanzu ne sai an tsaye ta zuba ta da yawa da ta yawa kwalfata ni da ko talauci ne me da da da gaskiya tsaye da yaro da ba yaro duk kalmar da kana kullum kana kana su sakanta gaskiya da ta yawa da ba kuma gaskiya da ta yawa kuka zama yawa tambayara masu dauda wani kwalkwata da wani kudi burgus duk ga san da ake mutane zuwa zuwa biya zan gaskiya amma raya da yanzu a gaskiya ba wanka da gaskiya ba su tsabta da yanzu da gaskiya da da ko ina ga san kwalkwata kwalkwata ba zai sauki ba ganta to to a shi ma ke da ta ce dai yace ya samu kwalkwata ta dame shi aka kenan abin ya damu فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه اشتبال لننك أسكي داشنك دوكي كننك ربنا فرقتا أما كفارة ذاكي يتي سم ثلاثة أيام كي أزمي نقوانا أك شين كفارك أما أزم قوانا أك أو أتم ستة مساكين كتشيد مسكيني شدة abinci duka muskini muddaini muddaini wani muskini za a ba shi muddi biyu da kullum insan ko wani mutum kenan amsa ke gaka yana kenan kenan sa'i uku kenan ko tun da kenan sa'i uku tun da kowane mutum guda rabin sa'i ne ko ka ce da abinci haka a wansu bishatin ko ka yanka dabba akuya ko tunkiya ko akuya akuya guda ciki ayu zalika fa'alta ajza anhu duk wanda kai wannan imanin kwana uku ko ce da miskini shidda ko yanka dabba wannan ukun duk wanda kai annabi ce ajza an ka ya san maka shike wa haddathani an malik an humayd bin qais an mujahid abi al-hajjaj an ibn abi layla an ka'b bin ujra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu لعلك أذاك حوامك فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أدعم أو أدعم أو أدعم ستة مساكين أو انصب بشاة أبن دقيقنا رواية كابن أجرى كبار الأبان جمعنا سلم يتمشي لعلك أذاك حوامك yawa kwarin a yanin kenan kwarfatai abin kenan ya kai ma gaya kenan cutarwa ta kai gaya ta wani kwarfata ta ka na ce mashi na'am ya rasu da gaskiya abin ya ishe ni a nan na nazarin ce mishi ya ce duk raka ka aske gashinka wasu salasta ayyam ka yi azumin kwana uku a wata ɗin satan sa ko kace da miskini shidda a wani sun bishatin ko ka yanka dabba karama don dai sun hannu وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفق تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال اهلك هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو ادعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنصك به abinda ita wannan hanya ta kawo ta wannan labarin dinde ka'abin ujra ne yake cewa ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anfuku ta taqdir li ashabi annabi ya sami sallallahu alaihi ina wani ina murhu ina hura wuta a ƙarƙashin wani murhu ga abokan tafiya ta kira ina musu dahuwa iya dahuwa yana hura wuta don wuta ta kama a halin da ya zo ƙadamtala a ra'asi wani iya ce kamala da gemuna da kaina kwakwalkwata ta cika shi kwakwalkwata ta cika kaina da gemuna ƙwarar gina abin da yawa ne kwakwalkwata ana ganin tahili kwakwalkwata ta cika gemun shi da kai shi فاخذت جماعه النبي كان دقا كاينا دقا دقا دقا goshi na mana daga ne diba cikin shi da abin kenan yawa sun maqala ta man ihlik hada sha'ar askirin gashi da shi take bi aski gashi wasum thalathata ayyam kai azumin kwana uku aw at'im sita masakin ko ka ce da miskini shita yace alhali annabi da wannan magana da ya ga wannan abin guda uku yace wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alima annahu laysa indi ma an subi annabi san ba abin zan ibada ban an bada ban abin zan yanka ba shi dabba zan yanka qala malikun fi fidyat al-adha inna al-amra fi anna ahadan la yaftadi hatta yaf'ala ma yujib alayhi al-fidya wa in kana al-kafarata إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يدع فديته حيث ما شاء نصب أو صيام أو صدقة بمكة أو بغيرها من البلاد shi malik abin da yake ce a nan fidiya ta dabance da ta farauta iya ne fidiya misali aski ne kai bayan an hana ka kan wani daruwa ko wani aski horci yake horci da abin da shayi cire gashi ya ce innal amur fi al'amurin fidiya ta al'ada ta wani abu da ya dame ka ana kai ya ce al'ada layaftadi ba wanda zai ba da fidiya hatta ya fa'ala ma yi juba'adar fidiya sai ka yi abin da aka wajabta ma fidiya misali yanzu aski ne bakar fidiya ka yanka aski na sanya aski na biya fidiya in aski a heka aski an wurta misali heka shiri sai ka yi abin da bayan ka yi abin da aka hana ka ne da kwamfidiya take zama wajibi kanka ya ce wa inna da kafarata inna ma ta kunu ba da wujubiha domin kafara ana yin ta bayan ta zama wajibi ala sahibiya akan mai ita wa annahu ya dawo fidiyata wa haisu ma sha a nusuk a siyam a sadaka ya ce shi mai fidiya ta al'ada mai ita zai aiji ta inda ya so a nusuku ne ma'ana yanka ne zai yi ausiyama azumi ne zai yi sadaka ce da zama ta wani abu yana ibada bai makka ta abu gari a mina bilat ya ce ko a makka ko wani gari duk inda ka so kana ibada gana kenan kana ibada a garin kuma bayan maka ba ita fidiya ta al'ada ta irin wannan aski ta ko wani kai ne da aka na kai daban ci ta waccan dabbobi ta harami ta waccan ci hajjiyar malakar ta waccan rasa kurani ta hajjiyar malakar ka'aba waccan ya kai ta ka'aba harami amma wannan ta al'ada a ko'ina kana iya badawa ko a makka ko a garin haka malik rahimahullah yace yace qala malik la yasluhu lil muhrim an yantiba min sha'rihi shay'an wala yalika wala wala yuqassirahu hatta yahill hatta yahill illa an yusibahu adha fi ra'sihi fa alayhi fidya kama amara Allah ta'ala malik yace kaida bai halitta bai kamata ba mai harami ya tsige cire gashin shi ko kaɗan ne bai halitta ya yi aski bai halitta ya sese har sai ya warware haramin da ya ɗoka na hajjiri ko na umara illa an yi su bau a za sai in ya samu ta cutarwa firasi a kan shi to na fa'alai fidiya abinda aka ɗora mai zai ba da fidiya kenan sai ya yi amma fidiya zai yi amma ba shi ba bai kamata ba yi ya ce zai ba da fa'arai fidiya to kama a marahullahu ta'ala zai ba da fidiya kamar yadda allah ya mai umarni ba da ta wala shi nuna lahu an yi ƙallima a zufarahu wala ya ƙatula ƙamalatan wala ya tara a marasi ilal arad wala min jirgi wala min saubi fa'in tara a almuhar min jirgi a min saubi wala yi tsirin hafanatan min ta'am kaci malam rai mawalla malaka ce su bai halitta kuma yadda aka hana ka aski cire gashi ya ce bai halitta ka yanke horci ko ka kashe kwalfata ko ka yadda ta cire ta kanka cire ta ka yadda ta ko a cin mata ka baka cire kwalfata ko a rigarka baka cire kwalfata ka yadda ta in wa hal mai harami ya cire kwalfata yadda daga fatan shi ko jikin shi ya ce da cikon hannun abinci haka ma daga tirin wannan daga lokacin mai Allah musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kulin yake washe